بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da 25 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 18 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 44 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslimu ɗan hajjaji ɗan muslim al-kushairi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi in ba a manta ba muna ƙarƙashin kitabul iman matattarar da ke bayanai akan imani a addinin musulunci muna cikin babu su'ali an arkanil islam babin da ke bayanin tambaya game da addinin musulunci wato rukunan addinin musulunci ka je ka samu malami ka nemi ya maka bayani akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka samu malami ya maka bayani game da sallah ko azumi ko zakka ko hajji mun karanta wannan hadisi sai dai muna cikin sharhin shi lokaci ya ƙure don haka zan karanta mana hadisin a gurguje in fassara sai mu dawo mu ci gaba da tattauna mas'alolin sharhin الإمام مسلم يتي حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء موسى هبي أن هنا ممرنك تنبيع النبي جمد كومي فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل to mukan yi sha'awar a samu wani mutumin ƙauye mai hankali ya zo fa yas'alahu yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya wa nahnu nasma'u mu kuma muna saurare sai mu karu da haka a nan abin da ana suke cewa saboda tambayoyi da suka yi yawa a baya har suka zama ba su da ma'ana gaba ɗayan sahabbai da ke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka kafa musu dokar su daina yin tambaya a cikin wata riwaya abdullahi dan umar ya ce sai mu zauna gaban annabi sallallahu alaihi sallama saboda shiru da muke yi da kuma natsuwa da muke kace an ɗora mana tsuntsaye ne a kawunanmu mu zauna shiru mu yi jungun jungun to shine a nan ana suke cewa to a wannan halin su mutanen ƙauye waɗanda ke nesa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamantakewa gari wannan doka bata shafe su ba don haka in sun zo za su yi tambaya ba komai za a amsa musu tambayoyinsu ya ce to mukan yi sha'awar a samu mutumin ƙauye mai hankali ya zo ya wa annabi tambaya mu kuma muna saurare faja a rajulun min ahalil badiya ana nan wata rana sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya muhammad yace ya muhammad atana rasuluk ɗan aikenka da ka aiko ya yi wa'azi gare mu ya zo mana faza'ama ya ce da mu annaka faza'ama lana annaka ta zu'umu annallaha arsalaka ya ce mana kariya cewa Allah ya aiko ka ƙala sai annabi ya ce sadaka ɗan aiken nawa ya yi gaskiya yadda ya faɗa muku ɗin nan haka na faɗa Allah ne ya aiko ni faƙala sai ainihin wato ko? ƙala sai ainihin mutumin ya ce faman khalaqa sama to wane ne ya halicci sama ƙala Allah sai manzan Allah ya ce Allah ne ya halicci sama ƙala faman khalaqa al-arda sai ce to waye halicci ƙasa ƙala Allah sai ce Allah ne ƙala faman nasaba hadhihi al-jibal waɗannan duwatsu wane ne ya kakkafa su wa ja'ala fiha ma ja'al ya zuba albarkatan da ya zuba a cikinsu qala Allah manzo Allah ya ce Allah ne qala sai mutumin ya ce fa billazi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba hadhihi al-jibala ina gama ka da Allah da ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kafa waɗannan duwatsu Allahu arsalak Allah ne ya aiko ka qala na'am annabi ya ce ƙwarai da gaske Allah ne ya aiko ni qala mutumin ya ce wa za'ama rasuluka dan aikenka kuma ya sake riya cewa ya faɗa mana anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina akwai salloli guda biyar a tsakankanin yininmu da darenmu ƙala sadaka annabi ya ce ya yi gaskiya ɗan aiken nawa ƙala sai mutumin ya ce fabillazi arsalak ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi haza Allah ya umarce ka da waɗannan salloli ka ce mana mu yi su ƙala na'am manzan Allah ya ce ƙwarai da gaske Allah ne ya umarce ni Ƙala mutumin ya ce wa za'ama rasuluka anna alaina zakatun fi amwalina ɗan aikenka ya ce mana akwai zakka a cikin dukiyarmu Ƙala sadaq annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ɗan aike na gaskiya ya faɗa Ƙala fa billazi arsalak sai shi mutumin ya ce ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka da wannan zakka ka karɓa a dukiyarmu? Kala na'am, za Allah ya ce, ƙwarai da gaske. Kala wa za'ama rasuluka anna alaina sauma shahar Ramadana fi sanatina. Kuma ɗan aikenka ya faɗa mana cewa za mu rinka azimtar watan Ramadan a duk shekara. Kala sadaq, annabi ya ce gaskiya ya faɗa. Kala mutumin ya ce, fa billazi arsalak. ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka da ka ainihin wato umarce mu da yin azumin Ramadan qala na'am manzo Allah yace kwarai da gaske qala mutumin yace wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila mutumin ya faɗa mana cewa za mu ziyarci ɗakin Allah ga duk wanda ya samu iko Kala sadaq annabi ya ce gaskiya ne Kala mai riwaya ya ce sun mawalla sai mutumin ya juya baya ya yi tafiya shi Kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sai mutumin ko sai mutumin ya juya Kala sai ya ce wallazi ba a saka bil haq la azidu alaihinna wala anqusu minhunna ma'ana yanzu mutumin ya gama tambayoyin shi game da rukunan addinin musulunci da ya gama jin tabbas da gaskiyar abubuwan da mai wa'azi ya je ya gaya musu sai ce ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara a kansu ba kuma ba zan rage daga gare su ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi ya ce la'in sadaq idan har ya gaskata abin da ya faɗa la yadkhulanna aljanna to zai shiga aljanna to kun ji wannan hadisi wanda yake shahararren hadisi ne tsakanin malamai da ɗaliban ilimi na hadisi akan cewa hadisin dimamu ɗan sa'alaba sunan ainihin shi mutumin kenan mun fitar da fa'idoji masu ainihin dama waɗanda suka shafi bayanin cewa wannan hadisi yana da maɗaukakkiyar daraja ita ce bukhari da muslim ainihin su suka fitar da hadisin kamar yadda al'imamu abu dauda da ibnu maja da nasa'i da tirmidhi da ahmad da darimi da abu nu'aimin da abu awana da ibnu khuzaima duk sun fitar da shi kaɗan daga cikin fa'idojin hadisin waɗanda muka ji a baya su ne wannan hadisi na tabbatar mana da cewa salloli biyar to ana yin su ne kullum ba wai wasu ranaku ba kaɗai ba kuma yadda da dama daga mutane masu sassaucin imani waɗanda imaninsu yake da mummunan rauni da ba'aful yaqin ya zama sai watan azumi ne wani yake cika salloli biyar wai nan ma yana yi ne saboda an yi mai fatawar cewa in baya sallah azumin shi ba zai karbu ba to tsoron kai ya sha yunwa banza ne yasa yake yin sallar da an ce mishi sallar daban azumin daban ƙarshen ta damiwa ba zai yi sallar ba mana akwai waɗanda ba sa yin sallah gaba ɗaya sai da watan azumi a shekara kenan akwai waɗanda a cikin mako ba sa yin ainihin wato sallah gaba ɗaya sai ranar juma'a akwai wanda yake kuma sallar juma'ar ma kaf baya zuwa in ka gan shi a filin idi ne kawai ranar sallah saboda zai je baje riga mai tsada wadda ta fita wane da wane da wane Allah ya kyauta na daga ciki wannan hadisi yana nuna mana wajabcin yin azumin ramadana a kowace shekara wajibi ne sai shekarar da ta same ka da larura sai a ɗage maka azumin har zuwa lokacin da larurar ta kau sannan kuma wannan ainihin hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe mutanen da suke zaune a ƙauyuka nesa da malamai da kuma mutanen da suke koda a garuruka suke amma ba malamai ba ne da suke da hujjojin al'amuran da suke na addini matuƙar sun samu bayani daga malamai bayani na gaskiya da haka suke bautawa Allah ibada su ta yi ba za a ce kowa na musulmi sai ya san keke da keken dalilai akan duk abin da yake na addinin musulunci sannan za a karba ba don aka faɗa haka an ce kowa sai ya zama malami kenan kuma sai ya zama malami mujtahidi to don haka musulmi ne amma da za a gan shi yana sallah ba ayar da zai iya kawo maka babu hadisi babu wani jawabi da zai iya maka amma ya koya ne daga hannun wani ƙwararren malami shi kenan ibada shi ta yi na fata an gane kenan imanin muƙallidi da kuma ibadojin muƙallidai matuƙar dai daga malamai suka samo waɗannan abubuwan da suke bi to daidai ne amma kawai in yayi ne kamar yadda ya ga mutane suna yi to wannan kuma ba hujja ba ce kuma ba addini ba ne ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin da wannan hadisi yake karantarwa in ba ku manta ba mun tattauna a kan ta ma muka kwana ita ce matsalar cewa hadisin mutum ɗaya ana aiki da shi ina ma gane haka da farko dai tukuna mutum guda ne ya je isar musu da saƙonnin nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Dimamu ɗan sa'alaba a kan wannan hadisin ko waɗannan jawaban da wannan mutum guda ya musu a kan haka ya musulunta abu na farko kenan akan haka ne ya zo ya ƙara jin abubuwan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wannan ce asalin hujjar da ake so a fita a wannan gabar ba hujjar ita ce shi dimamu dan sa'alaba shi kadai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji waɗannan fatoyi ya koma ya isarwa da mutanen shi da mutanen shi suka tabbatar ya tabbata annabi ya faɗi sai suka ainihin yi imani gaba ɗaya suka musulunta da wannan dalili ne malamai suka ce hadisi ko da mutum ɗaya ne ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ɗaya ya ruwaito wannan hadisin daga wancan mutum ɗaya haka aka yi ta samun ɗaiɗewa har zuwa kanmu ko kuma kan duk wanda zai aiki da hadisin ma damar waɗannan mutane ɗaiɗaiku adilai ne mutanen kirki ne amintattu ne mahaddata ne suna iya kiyaye abin da aka karantar da su daidai wa daida wannan hadisi hujja ne a cikin aƙida kamar yadda yake hujja ne a cikin ibada maganar cewa ba a aiki da hadisi ahad a cikin matsalolin aƙida wannan maganar mummunar magana ce wadda yake mu'tazilawa su suka kawo ta ma'ana 'yan ƙalaƙato su ne suka kawo ta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. domin kaga kaf da wannan mutum ya gama tambayoyi sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa ana rasulu man wara'i min qaumi ni dan aiken jama'a ta ne waɗanda suna can baya suna jira na ma'ana sun aiko ni ne in zo in na ji wannan karatu in je in gaya musu kaga yanzu kaf ɗin mutanen ƙauye in suka tashi riwayar waɗannan fatoyi daga wa za su ruwaita daga bimamu ɗan sa'alaba in ma ka yi taurarewar cewa to ai wani ya fara gaya musu kafin dimam haɗa sai a ce yanzu dai kenan mutum biyu kenan har yanzu ana nan akan me akan hadisul ahad saboda haka hadisin da yake ahad shine hadisin da bai kai martabar a ce mutawatiri ba mana hadisin da mutum ɗaya biyu uku waɗanda in ka dubi adadinsu ba za ka iya cewa suna da yawa ba to ana aiki da shi ma damar ya inganta za mu tashi inda yake cewa wa min ha anna fihi fadlu dimam ibn sa'laba radiyallahu anhu wa aqluhu haythu qaddama li'tizara bayna yaday mas'alatihi li dhannihi annahu la yahsilu ila maqsudihi illa bi tilka al-asalib wannan hadisi yana nuna lallai maganar da Anas ya fara faɗi a farkon hadisin ta tabbata akan dimam Anas mai yace sai mukan yi sha'awar mutumin ƙauye mai hankali to wannan hadisi yana nuna cewa dimamu dan sa'alaba mutum ne mai kaifin hankali me yasa ya san cewa irin yadda ya taho da tambayar a tsaye ya kuma san irin kalmomin da ya shiryo zai amfani da su yana faɗin irin abin da ke zuciyar shi ne da irin nau'in saƙon da aka aiko shi ya kuma dubi shi mutumin ƙauye ne su kuma waɗannan mutanen birni ne to don kar a ga wauta sai ya gabatar da uzuri cewa me zan yi maka tambayoyi amma zan tsananta maka wajen tambayoyin zaka ga kamar na ƙura ne karka ji haushi na so nake in fahimta kaga wannan yana nuna yana da hankali in ba haka ba da sai ta gabatar da tambayoyin sai wautar shi ta bayyana an yi mishi fada sai ce to ni ina ruwana ba aiko na akai ba amma tun farko sai fara gabatar da uzuri wannan yake nuna kaifin hankalin shi ina fata an gane لظنه أنه لا يحصل إلى مقصوده إلا بتلك الأساليب saboda shi a tunanin shi ko in ba da irin wannan salo da ya gabatar da tambayoyin ba to bukata ba za ta biya ba don haka sai ya gabatar da irin waɗannan tambayoyi da irin wannan salon tambaya bukatar shi za ta biya to sai ga ko tun da haka ne bari ya ba da uzurin shi kar a ji haushi na ga irin yadda zan yi maganar kaga kenan duk yadda ya gabatar ba za a ji haushin shi daga baya ba faqad rattaba su'alahu ala qawlihi kaga dai ga yadda ya tsara tambayar shi ya fara cewa faman khalaqa samaa wa ya halicci sama ila an qala har sai zo yana cewa fa billazi khalaqa samaa to ina gama ka da Allah da ya halicci sama thumma aqsama alaihi an an yasduqahu amma yas'aluhu anhu sannan yewa annabi ainihin magiya ma'ana ya gama annabi da Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama akan cewa zai gaskata annabi akan abin da annabi ya bayyana mishi bayan ya yi tambaya wa karrara alqasma sannan yayi ta maimaita rantsuwan nan fi kulli mas'alatin duk tambayar da zai yi sai ya sake maimaita wannan rantsuwa ko kuma magiya sai ya sake magiya ya ce wa billazi Allahu ina gama ka da Allah ya ta mishi wannan me yasa yake yawai maimaita sunan Allah a matsayin magiya ta'kidan dan ya karfafi magana da yake tambaya akai wa taqriran lil amri da kuma tabbatar da al'amarin fa shi ba da wasa yake yi ba thumma sarraha bit tasdiqi sannan kuma da aka faɗi mishi gaskiya ya fito kuma ya ce gaskiya ce kuma ya gaskata fa kullu zalika dalilun ala husni tasarrufihi duk wannan yana nuna kyakkyawar ɗabi'a da kuma irin ainihin yadda halin wannan mutum yake wata makuni akalihi da kuma irin yadda hankalin shi ya nuna ma'ana yana da nunannen hankali duk da yake a cikin ƙauye yake zaune wali hadha qala umar dan haka umar radiyallahu anhu ya faɗi fi riwayati abi huraira bari ku ji abin da umar ya faɗi da ya zo a cikin riwaya abu huraira din nan umar ya ce ma ra'aitu ahadan ahsana mas'alatan ban taɓa ganin wani mai iya kyautata tambaya wala aujaza min dimamin ya kyautata tambaya kuma ya takaita ta fiye da dimamu dan sa'ala baba ya takaita tambayoyin kuma ya gabatar da su da kyakkyawar fuska wa fi hadisi ibn abbas radiyallahu anhu inda abi daud fama sami'na biwafid qaumin kana afdala min dimam a cikin riwayar abdullahi dan abbas wadda abu daud ya fitar da ita cewa umar yake ba mu taba jin wani wakilin wasu mutane ba wanda ya fi falala fiye da imamu dan sa'ala ba za da fi hadisi abi huraira fa amma hadhihi alhanat to amma a cikin riwaya abu huraira bari ku ji da imamu dan sa'ala ba yazo ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jawabi in ba ku manta ba an ce annabi ya bayyana mishi shari'o'in musulunci to da ga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mishi waɗanda ba su da kyau akwai abubuwan da ya shafi zinace-zinace da alfasha da munanan abubuwa sai wannan mutum ya ce to dangane da zinace-zinace fa wallahi in kunna lanatanazzahu an hafil jahiliya mu ko a jahiliya kyamarsu muke ko a jahiliya ba ma yinsu saboda zina a aikace ƙarya a bayanance waɗannan ɗabi'u guda biyu balarabe na kyamarsu tun a jahiliya balarabe ba zai yadda ya ƙarya ba saboda ƙarya mugun abu ce wadda in mutum ya yi aka gano shi har jikoki da tattaɓa kunnen shi sai an yi musu gori saboda ƙarya ƙwaya ɗaya da kaka ya taɓa yi shekara ɗari sai a yi ta ba da tarihinta idan wani ya tafi zai aure a gidan sai a ce shekaru ɗari da suka wuce fa dattijan gidan ya taɓa yin ƙarya kai za ka je ka aure a wurinsu to larabawa suna munana ƙarya sannan larabawa suna munana zina don haka lokacin mubaya'a in suka zo mata suka yi zo yi wa annabi mubaya'a sai ce to ku yi alkawarin ba za ku yi zina ba ba za ki je ki yi cikin shege ki kawo wa ɗanki ki danganta mishi ba sai su ce a uzu billahi su kau da kai su ya manzan Allah ya tana zina ne su abin da suka ɗauka baiwa ce kawai lalatacciyar dangi wadda ba ta da dangi wadda ba ta da daraja ba a san asalinta ba ita ce kawai take zina don haka in annabi ya ce ba za ku yi sata ba ba za ku yi shirka ba ba za ku yi kaza ba to in ya ce ba za ku zo da ɗan shege ba ba za ku sai su kau da kai su ce tir sai su ya manzan Allah ya ba baiwa ba tana wannan ne su suna mamaki to shine dimamu dan sa'alaba yake cewa dangane da waɗannan zinace-zinace mutum a jahiliya muna kyamarsu duk wanda ka gan shi a jahiliya yana alfahari da zinato tsinannen dangi ne kamar imru'ul qaisi kar ka ƙididdige imru'ul qaisi cikin mutanen arziki imru'ul qaisi fitsararre ne la'anannen dangi ne don haka kar ka yi hujja da shi saboda shi bayan zinace-zinacen ma har alfahari yake da su zinar yana fa misluki hubla qad taraktu wa murdi'i fa alhaituha an zi tama'ima muhuli idza ma bakat min khalfi han sarafat lahu bi shikkin wa shiqqun indana lam yuhawwali kaga waɗannan kalmomi ne na batsa to wannan mazinaci ne imru'ul qaisi wannan shedani ne a jahiliya karkai hujja da irin waɗannan ina fata an gane giya ce kawai daga cikin ayyukan banza wadda suka shahara cewa ta ainihin shiga cikin jikinsu a jahiliya ita ma kuma Allah maɗaukakin sarki ne musu wa'azi ya ce su batta fa hal antum muntahuna suka ce intahaina suka wuni suna fito da tuluna da randunan giya suna fasawa akan titunan madina don ko baƙo ya shigo zai shaida garin nan yau lafiya giya da take da daraja a wurin larabawa kuma yau a ce gata nan a titi duk an zuzzubar da ita me ya faru sai gane cewa akwai abin da ya biyo baya Allah madaukakin sarki ya kiyaye yani alfawahish wa minha jawaz al-istihlaf ala al-amr al-muhaqqaq li ziyadati at-ta'kid haythu qala ضمام رضي الله عنه فبالذي خلق السماء wannan hadisi yana nuna ko ba a rantsar da kai ba ko ba a nemi ka rantse ba za ka iya rantsewa akan wata magana wadda kana da yaƙininta ku kiyaye kana da yaƙinin maganar to za ka iya rantsuwa a kai domin ƙara tabbatar da gaskiyar ainihin maganar saboda kun ga imamu a cikin maganar shi yakan ce fa billazi khalaqas sama ina gama ka da Allah a nan rantsuwa ce magiya ce magiya wato da magiya da rantsuwa a shari'ar musulunci bari yi mana bayani duk ɗaya ne in ka ce na dan Allah to duk ɗaya ne da ka ce wallahi ku kiyaye da dan Allah da wallahi kaga dan Allah munashada ce wallahi rantsuwa ce a hukuncin musulunci duk ɗaya ne kamar yadda yake wallahi sai dai ka rantse da sunan Allah ko to haka dan sai dai ka ce dan Allah ba za ka faɗi dan wani abu wanda ba Allah ba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan ko da wani bai ce maka rantse ba za ka iya rantsewa ko wani bai ce maka wajen magiyar ka ka gama da Allah ba duk za ka iya wannan wa min ha taqdimul insani bayna yaday hadisihi muqaddimatan ya'taziru fiha na daga ciki har wayo ita ce mutum ya rinka gabatar da wata sharar fage da duk sanda zai wata magana ya rinka ba da uzuri li yahsuna mawqi'a hadisihi inda al-muhaddas saboda wanda yake sauraren wannan magana tashi ya iya fahimtar magana saboda uzurorin da yake faɗi misali in ka san kana da in ina sai za ka fara wa mutum magana sai ka ce da Allah ka ɗan yi haƙuri ina da in ina saboda wani lokacin in mai in ina ya zo yana magana yana magana sai bakin ya sarƙafe wani lokacin har ya kai sai yana yana dukan wanda yake maganar da shi to kaga kawai kaga mutum ya zo tambaya ka da Allah gidan alhaji yaya akwai matsala eh to sai kai marmaza sai ka ce duk Allah malam kai hakuri ina da in ina to sai ka fara magana to kaga ko al'amura sun rikice ya san itazarta baina yadai hadisik ka gabatar da uzuri in ba haka ba kaga sai a ce to yara ku zo ku daure mana shi ga wani sabon abin nan ya kamu wa huwa min husni tawassul yace wannan yana daga cikin kyautata alaka da ainihin mutane faqad qada faqad qala dimamun kama fi riwayatil bukhari a cikin riwaya bukhari dimamu da yazo ran annabi sai yace inni sa'iluk fa mushaddidun alayka fil mas'ala zan yi maka tambaya amma zan tsananta maka tambayar tawa fala tajib alayya fi nafsika kakka ji haushi na a ranka kaga sai da ya fara gabatar da haka hakanan in ka san wani lokacin kuna da bambancin al'adu ko kuma bambancin kalmomi za ka iya baiwa mutum uzuri ka ce da Allah ka yi mini uzuri musamman misali saboda wasa da ke tsakanin zage-zage da kanawa bakano da zaran ya ji bazazzagi ya mai da namiji mace ko ya mai da mace namiji sai fara mishi dariya to wani lokacin sai ka dan ba da uzuri ka ce to sai ka yi haƙuri in ya so zai ka dan haɗa da wasa ka yi haƙuri ni mai gidanka ne hausa nake mai ƙarfi wadda sai ka haɗa da dictionary saboda da bazazzagi ya zo zai ce keke ta ta yi faci to bakano sai fashe da dariya saboda keke a wurin bazazzagi mace ce a wurin bakano kuma namiji ne keke na ya yi faci matata ba ta da lafiya ba kano kenan ba zazzagi sai ce matana ina fata an gane to kaga irin wannan wani lokacin sai ka ba da uzuri ina fata an gane ba haka ba sai ka ga abubuwa nan da nan yanzu nan sai ka ga an fara maka dariya ko kuma makamantan haka tare da cewa duk wannan ba zai wanke ka a wurin wanda ya sa ido a kalmomin ka ba ومنها أنه استنبط الحاكم أبو عبد الله رضي الله رحمه الله من هذا الحديث طلب الإسناد العالي الإمام الحاكم يأتي وتقائدة تما لمن حديثي أتكي وانا حديثي شين ما لمن حديثي كل سنة نمين إسنادي gajere شين الإسناد العالي wato ita ce magana ce kakan so ka ji ta daga bakin wanda ya yi ta malaman hadisi kullum sukan yi haka sukan so haka saboda haka wannan hadisin yana nuna mana haka ina muke fahimta haka annabi ne ya aika mai wa'azi ƙauyen su dimam da dimam ya ji wa'azin sai ya rike kalmomin wa'azin sai ya taho madina ya zo ya maimaita wa annabi sai annabi ya ce haka ne yanzu dimamu dan alaba da ya tsaya a ƙauyen su zai ruwaici waɗannan maganganu daga wannan mutum sannan daga annabi to da a malaman hadisi sai ce qad nazala kaga isnadin ya dan yi tsawo yanzu sai ya ce wane ya ce manzon Allah ya ce to amma yanzu da ya zo takanasfa in ya tashi zai ce manzan Allah ya ce kaga isnadi ya zama gajere kai tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane walau kana arrawi thiqatan ko da mai riwayar da ya gaya maka amintacce ne mutumin kirki to amma kakan yi kokarin kai kuma ka tsallake ka tafi can ka jiyo daga inda ya jiyo ina fata an gane لأن ضماما لم يقنعه خبر رسول النبي صلى الله عليه وسلم حتى رحل بنفسه ضمام ɗinnan bai gamsu da waɗannan maganganu da hadisai da wannan ɗan aike gaya mai ba har sai da ya taso da kanshi wasa mi amma ballagahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama anhu ya ji abin da manzon manzon Allah ya isar daga manzon Allah ɗin falam yunkir zalika alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi bai mishi faɗa ba ya ce dan me ba za ka tsaya abin da ya gaya maka ka ji ba a'a tun da dai har ka da kanka shi kenan talabul isnadul ali kenan bal aqarrahu alaihi ya tabbatar da shi ma akan haka annabi ya yaba mishi akan wannan abin da sayati tamamul bahth fil mas'alati taliya insha Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam bis sawab wa ilayhi al marji' wal ma'ab karin bayani zai zo na waɗannan mas'alolin akan abubuwan da za su biyo baya al mas'alatu rabi'a واختلف هل قدم ضمام مسلما أم أسلم بعد ما سأل مسألة da na fara gabatar mana ranar shin wannan mutum da ya ji wa'azin can daga ƙauyensu ya musulunta ko kuwa sai da ya zo wurin annabi ya gama waɗannan tambayoyin ya musulunta malamai sun yi maganganu guda biyu maganganu ne masu tsawo da yake ba su ne asalin mahallin karatunmu ba hasilin su dai shine wasu jama'a suka ce mutumin nan ya iso ne a matsayin kafiri amma kafiri ne ba mai musu na abubuwan ba kafiri ne wanda yake mai neman gaskiya an je an yi mishi wa'azi a garinsu sai bai yarda da abubuwan ba amma bari ya je in ya tabbata maganganun gaskiya ne shi kenan da ya zo ya ji maganganun gaskiya ne daga bakin wanda ya zo da maganganun sannan ya musulunta wannan ita ce magana farko ta wasu malamai waɗansu malamai suka ce a'a mutumin nan ya musulunta tun a ƙauyensu amma yanzu jama'ar shi ne suka ce to amma kai wane e tunda kai ka yarda da abin nan mu muna so ka je can inda abin ya fito ka ƙara binciko mana ka dawo mana da gaskiyar bayani in ya tabbata mu ma za mu musulunta wannan ita ce fahimta ta biyu wadda kuma ita ce daidai insha Allahu ta'ala mutumin nan ya musulunta tun a ƙauyensu ne ya iso wa annabi ne yana musulmi ina fata an gane kama abu huraira abu huraira shi ma tufail ne je musuluntar da shi tufail shi ne wannan mutum wanda yake dagaci ne a ƙauyensu a ƙauyensu abu huraira ɗin cikin ƙabilun dausawa mutanen ƙasar yaman ya taso ya zo zai shiga makka sai mutanen makka dama lokacin da musulunci ya fara ƙarfi wato dole musulmi su rinka fahimta da gwargwadon yadda musulunci yake ƙara ƙarfi yake ƙara bayyana da gwargwadon yadda ake kai mishi farmaki da kuma ƙoƙarin kawo ruɗani da rikita fahimta saboda haka musulmi ku fahimci wannan kar ku ji wai in al'amura sun yi wa musulmi yawa dalili ne akan a'a musulunci ba a fahimta shi a'a sadda aka tayar ma da'awan musulunci mutane na ta fahimta a lokacin ne ake tashi ana yawan kawo ruɗani a yanzu duk duniya ba ƙasar da ake karɓan addinin musulunci irin amerika don haka amerikawa suka miƙe tsayin daka shugabanninsu da sarakunansu da wane ne suke yaƙar addinin musuluncin don suna ganin addinin a matsayin barazana sakamakon wannan za ka ga mutanen amerika za su iya haɗuwa a kan su ruguza gini mafi daraja da suke da shi shine wtc world press center kaɗai don su yi wa musulmi sharri da ƙazafi don su samu damar yaƙan musulmi don su samu damar kawo cikas game da da'awar musulunci saboda masallatai ake ta ginawa a america makarantu ake ta ginawa na islamic abin nan education cibiyoyi ake ta ginawa mutane suna ta fahimta addinin musulunci to sai abin ya tayar musu da hankali wace hanya za a bi a tsaye da wannan duk wani masallaci da za a gina shi a america sai an bi ka'idojin gina masallaci duk wata makarantar addini sannan musulmin nan ba sa ta da hankali ba sa fitina da kowa zaman lafiya suke da kowa to in aka yi shuru abin ya ci gaba da tafiya a haka kenan za a wayi gari kowane gida akwai musulmi na'am haka khalid yasin ya faɗi ya ce rana tsaka ya shiga addinin musulunci ya dawo gidansu suka zaunar da shi suka ce mishi you are a complete fool suka ce amma kai banza ne ya ce suka gama cin mutuncin shi kaf ya ce kawai sai kaɗa kafaɗa shi kenan ya bar gidan ya ce kafin wani lokaci sai ga shi zai tafi aikin hajji sai ga uwar shi ta zo za ta raka shi yana dawowa aikin hajji yana sauka daga jirgi sai ta rugo a guje ta rungume shi tana kalmar shahada ya ce to kafin ka ce wani abu ya ce gidan duk kowa ya musulunta ya ce to abin da yake faruwa kenan yanzu a amerika to sai abin ya tsorata manyansu sai sa ga to yau da musulmi sun yi wani abu da za a samu damar a yaƙe su to da shi kenan sai a yaƙe su sai a rufe masallatan sai a rufe makar aka rasa yadda za a yi sai aka ce to dole a samu wani abu wanda za a kala wa musulmi a kai je ka saurari tillaccata da na yi bayan September 11 da kwana biyu ko kwana uku na sa mata America under attack Pentagon on fire babu shakka attack da aka yi wa WTC World Trade Center ba musulmi ne suka yi ba ba extension ba su usama ne suka yi ba wata drama ce kawai aka shirya Allahu akbar a lokacin nan da na gano wannan akwai wani professor mu ba amerika ne mun shaku da shi sai na zaunar da shi nake ce mishi this is my discovery ga abin da na gano bincike na ya nuna ba musulmi ne suka yi wannan abun ba wallahi ne mishi magana yana zaune akan tebur hakan na zaune gefe guda a ɗakin shi ko gezo bai yi ba sai ya ce baya musu ya ce baya musu ya ce mu amerikawa ya ce duk munafunci ya gama karewa akan amerika to a lokacin ne sai ya juyo yake ce mini ya ce bari in gaya ma ba amerika mutum uku za su iya haɗuwa su yi mugun abu su canza kuma labarin yadda abin yake kuma su yaɗa mummunan labarin in suka fara fahimtar ɗaya daga cikin zai tona asiri sai su je su kashe shi idan shi ma ɗayan ya fahimci ɗayan zai fasa asiri sai je kashe shi to daga ƙarshe sai shi na ƙarshen sai zo ya rubuta gaskiyar abin in ya rubuta gaskiyar abin bayan ya riga ya tsufa me za a kama shi a yi mishi sai ya tafi da littafin ya ce sai mutu yana cin kuɗi da littafin ya ce wannan haka muke dai amerikawa ne wallahi haka ya gaya mini da na nuna mishi laptop ɗita na ce kaga binciken da na yi wurare ya ce shi baya musu baya musu tafiya ba a daɗe ba sai ga al'amura sun tabbata yanzu wannan maganar da muke faɗi har ta riga ta tabbata yanzu haka sun yi fim wanda suka yi dramatizing duk yadda abin ya faru sun tabbatar da cewa ko ɗaya ba musulmi ne suka yi wannan attack ɗin ba ko kaɗan su suka shirya abinsu na farko dai suna fuskantar economic crisis rikici na tattali duk duniya yau amerika ta fi kowa bashi a kanta da kuma taurin bashi ga bashin tsiya ga kuma taurin biya na biyu amerika mutane da yawa sun je sun zankame kudadensu na kasuwanci a wannan cibiya ta wtc da suka zankame kudadensu a ciki amerika ta janya kudin ta tafi tana yin ainihin wasu harkoki nata na diplomasiya da yaƙoƙi a ƙasashen duniya idan mutanen nan suka waiwayo domin neman dukiyarsu ba ta to menene abin yi sai suka ga cewa to gaskiyar lamari abin da za su yi wato abubuwa ne da yawa suka haɗu a wurin sai suka ga to abin da ya kamata su yi shine na farko su ruguza wannan cibiyar na biyu in suka ruguza wannan cibiya su yi da'awar cewa musulmi ne suka yi musu to sai a tafi mataki na uku shine sun samu hujjar yakan musulmi kenan a duniya wannan shine gaskiyar lamari idan ba ku manta ba bayan wannan lokaci kuma na zo na gabatar da wata lacca a masallacin cikaji bakin dogo ba da sa mata ba za su gushe ba suna yaƙar ku a wannan lokaci na faɗa muku lokacin da suka yi shawarar za su ruguza wannan trade center tasu sai da suka kwashe dukkanin bayanai da ƙididdiga da duk wani abu na kuɗi da ke wurin suka ainihin aje shi kilomita ɗari biyu daga wannan gurin duk sai da na zayyana muku haka yadda kenan duk abin da za a yi asara a wurin ginin ne za a yi asara amma babu wani fayil babu wani abu ko kwaya ɗaya da zai bata da haka in kana bin kuɗi dama kuɗin ba a wurin suke ba bayanan kuɗin ne a wurin ma'ana mutum ne zo ya karɓi kuɗin adashi a wurinka eh sai aka zo aka sace wannan fayil ɗin da sunayenku yake ciki amma asalin kuɗin fa suna banki a banki mai adashi ke aje kuɗi inda rikici yake shine ina zai iya gano gaskiyar nawa ne akan ka kaza kaza kaza abu na gaba da ya haɗu a daidai lokacin ƙasar australia ta ƙera jiragen sama waɗanda ake so a gwada su a duniya waɗanda za su tashi su sauka ba tare da direba ba bayan ƙasashen ingila da germany kasashen faransa da germany a lokacin sun yi motoci waɗanda ba su da direbobi an gwada su a ƙasa sai kuma australia ta yi jirgin sama wanda shi kuma babu direba sai aka ce to shi kenan ya za a yi kawai sai aka samu wato su abin da suke ba fa jahilai suke ɗibowa ba mu ne nan za a abu sai a je a nemo 'yan banga ɗan banga ba shi da wani amfani fa hayaniyar banza ce bayan kwana uku ana kama shi aka bubbuge shi shi kenan masu ilimi suke samu a zauna sai a zana abu a tebur sai suka ce to abin da za a yi abu ne mafi sauƙi waɗannan jiragen saman aka taso su daga australia a yi programming ɗinsu a yi saitin sun suka zo su daki wannan abin nan wannan bene da kuma pentagon da haka na ɗaya jiragen ba kowa a ciki na biyu za su daki wannan cibiyar kasuwanci su ruguza ta na uku wanda duk yake bin bashi kudin shi na wurin sai a ce kudi sun hallaka dan kaga wurin ma ya zama ƙasa na hudu kuma sai a ce musulmi ne shikenan sai a halatta yakin musulmi a haka so many advantage on them fa'idoji ne masu yawa suka ci daga yin haka din sakamakon wannan aka taso jiragen nan kamar wasa aka zo aka yi wannan david duke wani bai yahude ne wanda ya fara tona asirin wannan rikicin a lokacin suka yi ta rikici da shi akan intanet ya buɗe www.davidduke.com su rufe ya zo ya hosting.org su rufe ya yi .net di yadda ya su rufe har sai da ya kai ya aiko da wani document muka zauna muka fassara daga turanci aka sa shi a intanet da larabci don duk duniya kowa ya ga menene shi David Duke yake faɗi ya rubuta ainihin wato makaloli da yawa suna nan har yanzu akan intanet don yanzu shikenan tunda asirinsu su kansu sun yarda abin da suka yi karya ne dan David Duke yanzu ya ci gaba da hosting yanzu ba komai yanzu ka duba za ka samu waɗannan files ɗin duk ya tona asirinsu the big lie of September 11th who controls the media America first haka yi ta tona asirinsu topics ne waɗannan nake faɗi ka je kan intanet ka buga www.davidduke.com david duke ɗin suna ɗaya a suna ɗaya za ka rubuta shi david david sannan duke duke.com .net .org haka duka za ka samu ainihin waɗannan jawabai da ya rubuta a wannan ranar ya ce yahudawa guda dubu talatin da shida suka ƙi zuwa aiki wannan wurin me yasa sa amsar ita ce saboda sun san abin da zai faru na haka sai suka yi absconding suka kauce suka ƙi zuwa abin da ya sa din na kawo waɗannan bayanan nake mana jama'a na farko don kusan yadda duniya take tafiya a kan yaudara da makirci da kuma ainihin ƙarya wadda da ita ce ainihin ake yaƙar musulmi a kai to kama yadda na faɗi jama'a idan musulmi kuka ga farmaki ya yi yawa a kanku idan musulmi kuka ga cewa ƙarerai da sharrori da ƙazafofi sun yi yawa a kanku to ku ƙara jajircewa a kan abin da kuke na gaskiya sannan ku binciki kanku abin da kuke na kuskure ku kauce mishi saboda a wannan lokacin imma nasara ce za ta zo imma kuma ƙarshenku ne zai zo nasara za ta zo in ya tabbata gaskiyar da musulunci yake a kai ita ci kuke a kai ba faɗe kawai kuke ba sannan za ta kwaɓe muku in ya zama gaskiyar da musulunci yake a kai ku sunanta kuke bi kawai ba ita kuke bi ba saboda haka yayin da wannan tsoro ya cika shugabannin amerikawa jama'a shine suka ɗaukar wa kansu irin wannan makirci amma abin cewar bayan duk da suka gama wannan makirci sai Profesa Bilal Phillips yake cewa bayan duk wannan tsawon makircin da suka yi sai zama kuma daga September 11th din a zuwa sanda shi Bilal Phillips yake magana bayan kamar shekaru uku ne sai ce adadin waɗanda ke musulunta a Amerika sai suka ƙaru domin kuma sai suka zo kullum suna tambaya what is Islam what is Islam in response to terrorism? Islam versus terrorism. Haka maganganu maganganu gashi nan. Ba da jima wannan ba an yi wani babban masani tambaya game da shin musulunci ta'addanci ne, shin musulmi 'yan ta'adda ne? Ya ta kawo misalin ta'addanci waɗanda turawa da Amerikawa suka yi ta yi, ya ce duk waɗannan Amerikawa ne suka yi. turawa ne suka yi ba musulmi ne suka yi ba amma me yasa ba a kira su 'yan ta'adda ba tutar america da kake ganinta da ja da bulu ka san me ma'anar bulu din tana nuna wannan kogi na atlanta atlantic ocean da aka rinka ɗibar bayi baƙaƙen fata ana tafiya da su ana ƙetare wannan teku a cikin watanni shida sai ya zama kashi tamanin na bayin sai su mutu saboda yunwa da wahala sai a yi ta ɗiban gawawakinsu ana watsawa cikin ainihin teku ɗin waɗannan kashi ashirin da za su isa su kuma dole su yi aiki da bauta da wahalar da za su mai da kuɗin waɗancan da suka mutu don haka da suka tashi tsara tuta america sai suka sa blue sai suka ratsa ja blue yana representing yana wakiltar ruwa jan kuma yana wakiltar jinin baƙaƙen fata waɗanda ya ainihin zube a cikin ruwan atlantic ocean wannan shine interpretation na tutar america kamar yadda menene interpretation na tutar nigeria green white green green din stands for agriculture noma wai mu 'ya'yan manoma ne sannan farin fa peace zaman lafiya shine ya ratsa tsakaninmu idan ka fahimci kyakkyawar fassarar tutar to ana nuna maka ƙasar ta kafu ne akan zalunci da danniya da kuma kisan kai da ta'addanci shine abin da ake nuna maka in baka fahimta ba su rasa abin da za su yi hoton tutar su da shi sai wannan ruwa da aka rinka ɗibo bayi da jini wanda ainihin yake wakilta ja wanda yake wakilta wannan jinin nasu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'ar musulmi kun ji dan haka gaskiyar lamari wannan mutum ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne yana ainihin musulmi bari ku ji a cikin wata riwaya ta bukhari wadda za ta ƙara tabbatar mana da haka anas ya ce baina ma nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil masjidi wata rana muna zaune tare da annabi a masallaci sallallahu alaihi wa alihi sallama dakhala rajulun ala jamalin sai wani mutum ya shigo masallacin a kan raƙumi fa'ana fil masjidi sai ya durƙusar da wannan raƙumi a masallacin sun ma'aƙalahu sannan sai ya ɗaure shi sun maƙala lahu sai ya ce da su ayyukun muhammad jama'a cikin kuwane ne muhammad wannabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama muttaki'un baina zaharanihim manzon Allah yana kashin gide a tsakankanin sahabbai faƙunna ana sai ce musu habbai sai muka ce hazar rajulul abyadul muttake kaga mutumin nan fari da yake kashin gide to shine muhammad sallallahu alaihi wa sallama faqala lahu rajulu sai mutumin yace da annabi yabna abdul muttalabi ya kai dan abdul mutallab faqala lahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam qad ajabtuk sai annabi yace ai na amsa maka na amsa maka barka maraba da zuwa فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في متمن يتي النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك زن تنبيك فمشدد عليك في المسألة كما زن مسألة مك أو زن تنبيا فلا تجد علي في نفسك كك جهوشنا أرنك فقال سيمن ذا الله يتي سل أما بدا لك تنبي أبن دي بيّن غريك نفات أنغاني تنبي abin da ya bayyana gare ka mana duk abin da kake so ka tambaya faƙala sai ya ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak ina gama ka da Allah ubangijinka kuma ubangijin annabawa da jama'ar da so gabace ka Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko ka ga mutane gaba ɗayansu faƙala Allahumma na'am manzo Allah ya ce haka abin yake ina fata an gane wa zakara na hawa hadisa muslimin sai ya ainihin ambaci kwatankwacin ainihin wato hadisin muslim shine malam yayi dogayen bayanai anan waɗanda ke bayyana cewa shi kanshi bukhari ya yi hujja da wannan hadisi ne don ya tabbatar da mutumin nan fa ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin musulmi ne amma ya zo domin tabbatar da abubuwan da ya ji ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na fata an gane to kamar yadda na faɗi shine duk lokacin da kuka tura mutane su je su karantar da wasu akan a wa'azantar da wasu su musulunta ina tabbatar muku a lokacin za ku fuskanci mas'aloli yanzu wannan mutum ya zo ne don ya tabbatar da abubuwan ya koma ya kai labari in ya tabbata su musulunta kuma abin da ya faru kenan ƙauyen gaba ɗayansu sun musulunta irin haka tana faruwa yanzu gashi nan a nan musamman ƙasar zazzau da ƙasashen borno duk mun gwada irin haka sai an je an musuluntar da mutane sai kiristoci 'yan mishan sai su dira da injin niƙa da maganin shanu da maganin kaza da kaza da kaza za su ruɗi mutanen ƙauye tambayar ita ce me yasa da ba su je ba abin da ya faru kenan a garin goza a jihar borno an je an musuluntar da mutane a can kan dutse ne wajen mutum ɗari biyar a lokaci guda suka musulunta sai ga evangelist christian evangelism ‘yan mishan sun taho tun daga Jos suka ɗibi motoci da abinci da kuɗi da dukiya suka tafi. Suka ce, To, sun zo ne suna son su nuna musu cewa su ainihin Allah ne ya aiko su kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk zai ga maganganunsu. Spokesman mai jawabin mutanen ƙauyen ya miƙe ya ce, A'a, mun riga nan mun musulunta. danginmu da basu musulunta ba ma suna jiran sarkin goza ne zai zo da malamai za a zo duk za su karɓi addinin musulunci shi kenan an fahimta jama'a abin da ya faru kenan a wancan ƙauye da kuke jin labarin shi wanda ake cewa koma wani ƙauye ne can a ainihin wato ƙasar adamawa wadda har christian missionary suke karyawai a lokacin ainihin wannan gwamnan nan da ya zagi sardauna wannan Yohana ne ko? Yohana madaki wai a lokacin ne wai kiristoci wai suka gano garin suka saka su a addinin kirista shine har wani ɗan garin wanda profesa ne ma a amerika ya ce ina amerika ina profesa za ku ce ya ce a garin ne karatun boko kawai renin wayo ne za su je su ɗan baku ɗan injin niƙa su ɗan baku abubuwa shi kenan sai a ɗauki hoto sai a je kawai a yi ta ƙarya to musulmi wajibi ku san haka na farko dai dole ku je ku yada addinin musulunci don ku kuke dauke da bishara ta gaskiya daga Allah madaukakin sarki na biyu ku yi abin da za ku iya a bisa gaskiya duk abin da za ku yi kar ku yi abin da yake ba za ku iya dorewa ba kar ku je za ku musuluntar da mutane kuna ɗiban kuɗi kuna raba musu tambayar ita ce musulmin da ke musulunci a nan cikin gari kuɗi kuke ɗiba kuke ba su yawwa in akwai wasu abubuwa da za ku iya taimaka musu babu laifi wannan ku taimaka musu kamar yadda so da dama muke ba da shawara za ku tafi wa'azi sai ku tafi da likitoci za ku tafi wa'azi sai ku tafi da nurses sai ku tafi da wasu waɗanda za su iya taimaka wa mutanen nan don san cewa addinin musulunci a cikin shi akwai at-ta'awun akwai taimako amma kar a ce wai ka musulunta eh to shikenan za a rinka daukan kuɗi ana baka duk wata daga ina kuɗin ke fitowa ban san duk duniya inda ake fitar da kuɗi kawai a ce za a yi ta baiwa musulmi ne kawai haka siddan saboda suna musulunci a rinka ba su wannan kuɗi ba ban san inda ake yin haka ba ma babu laifi an samu wata kungiya za ta iya yi dan abin da za ta iya yi to sai ta yi amma kawai a ce shikenan tunda sun musulunta duk wata za a rinka aiko musu da kaza a'a a nuna musu gaskiyar yadda al'amarin addinin musulunci yake Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bayan da al'imamu musulun ya kafa hujja da wannan hadisi jama'a an fahimta ya kafa hujja da shi ne akan tambayoyi game da addinin musulunci sai malam ya ce wal hasil min hali hadha sa'il annahu hasala lahu al-ilm bi sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam وبصحة رسالته لمجموع قراء لا تتعين إحداها ولا تنحصر أعدادها ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق الجازم بالحق كيفما حصل وبأي وجه ثبت ولم يقصرهم في ذلك على النذر في دلالة معينة ولا معجزة ولا غيرها بل كل من حصل له اليقين يصدقه بمشاهدة وجهه أو بالنظر في معجزته أو بتحليفه أو بقرينة لاحت له كان من المؤمنين وكان من جملة عباد الله المخلصين معنى ما قلنا دمك تبتر أبايا تشيوا daga cikin darussan da hadisi na yake nuna mana shine dukkan wani daga cikin mutane da aljanu wanda ya samu hanyar da saƙon musulunci ya je gare shi ya iya gaskata wannan saƙo to mu'mini ne ko ta hanyar bayani ne ko ta hanyar karatu ne ko ta hanyar littafi ne ko ta hanyar tarho ne duk hanyar da musulunci ya iso gare ka matukar kai mai kyakkyawar fahimta kuma ka gamsu shikenan ka faɗi kalmar shahada ka yadda to kai musulmi ne ma'ana kenan musulunci ba wai sai malamai kaɗai ne musulmi ba ba za a ce sai waɗanda suka iya karatu da rubutu sai waɗanda suka iya ƙur'ani sai waɗanda suka iya hadisi su ne musulmi ba kowa zai iya zama musulmi da gwargwadon yadda bayanan gaskiya suka zo mishi ya ainihin gaskata su Allah maɗaukakin sarki ya taimaka قال حدثني عبد الله بن هاشم العبد حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله أتكي وانا رواية دا الإمام مسلم يساك كاوتا دا أنس أنس cewa ike an hana mu mu tambayi manzon Allah game da komai wannan hanin da aka yi mana a cikin alkur'ani ne to kaga a nan anas ya fito da waccan maganar hani dinnan hanin da aka yi musu ya ce a cikin alkur'ani ne a cikin alkur'ani ita ce ayar nan da muka gabatar ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku mu'mine ka ku rinka tambayar abubuwan da in aka bayyana muku sai su bata muku rai wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran hina yunazzalu alquran tubda lakum in fa kuka ci gaba da tambaya a halin ana saukar da qur'ani qur'ani zai bayyana muku ma'ana ba wata amsa da babu a wurin Allah sai dai wata amsar rufe ta alheri ne gare ka in ka matsa a tona sai a tona amma in aka tona kuma ranka ya ɓaci to kuma wannan ka ɗauki nauyin ɓacin ranka shine abin to ana sai ke cewa a cikin alkur'ani ne aka hana mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi wasu malamai suka ce tambayoyi aka hana su mutlaqan kamar yadda na gabatar a baya wasu malamai suka ce a irin waɗannan tambayoyi na ƙure ko kuma waɗanda ba su da ma'ana su kaɗai aka ainihin hana su wannan magana ita tafi inganci domin a wannan halin ai ba zai yi a hana sahabbai tambaya kaf wani abu ya ɗaure maka kai game da addini saboda an yi wasu tambayoyi waɗanda ba su dace ba a ce kuma yanzu an hana ainihin tambayoyi tambayoyin irin waɗanda ƙur'ani ya yi ishara ɗin an hana irinsu ɗin ne aka hana su ne tambayoyin da za su jawo abin da ike da a rufe ike a zo a buɗe shi kuma aka buɗe shi sai a zo a ce to shi kenan an haramta shi to kaga shi kenan ka jawo rikici kenan wani ya zo annabi yana wa'azi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tambaya ya manzan Allah ka ce an wajabta aikin hajji kowace shekara ce ya manzan Allah kowace shekara ce sai annabi ya kyale shi kalma ɗaya annabi zai faɗi al'amari ya zama matsala a kan shi da kanmu har duniya ta tashi in annabi ya ce eh ya ci gaba da wa'azin shi me kake tunani mutum nawa ne ba su je aikin hajji ba musulmin da ba su je aikin hajji ba a duniya su suka fi yawa ba sa son zuwa ne suna son zuwa aikin hajji na daga cikin abubuwa masu daraja wanda bayan darajar da zaka samu a wurin Allah har a cikin dangin kan ka dawo sai ga kana da wata daraja ta musamman akwai kasashen da in ka je hajji ka dawo har celebration ake maka ina fata an gane yara a ƙasa hausa har magiya suke sai a ce dan baban ka je hajji ya da lafiya ka bani kaza saboda daraja hajji baka taba ji an ce dan baban ka je sakwata ya da lafiya ka bani kaza ba sai dai dan baban ka je hajji ya da lafiya ashe mas'ala tana da muhimmanci a wurin mutane to amma duk da haka ga musulmi da yawa ba su je ba kaga ba su da hali ne to yanzu so ɗaya kenan babu hali me kake tunani da an amsa wannan mutum tambaye shi duk shekara ne annabi ya ce eh sai ci gaba da wa'azin shi da yanzu ka fara shirin tafiya hajjin bana ai dole fara shiri ka je kana dawowa kuma ka da ka sake shiri da sai zama kaf a rayuwarka hajji za ka yi kawai ko kun gane jama'a to amma kaga adalci na addinin musulunci sai aka ce hajji wajibi ne amma so ɗaya a rayuwa shi ma in kana da hali kaga sallah ba a ce sai in kana da hali ba azumi ba a ce sai in kana da hali ba saboda an san ko ma halin ne yaya zai gushe zaka iya dawowa kai amma hajji sai aka ce sai in da hali saboda mas'ala ce jikinka na yi aljihunka na yi lafiyar jikinka da sauransu saboda haka addinin musulunci addini ne tsararren addini wanda ya dace da kowace al'umma da kowaɗanne irin mutane da kuma a kuma kowane irin zamani babu wani zamani da za a samu addinin musulunci ya zama addini ba gidaje duk wannan hayaniya da suke a cikin tarihi wajibi ne musulmi su tashi su karanta tarihin addini tukuna su san cewa addininmu na musulunci addini ne mai tsafta mai asalin tarihi wanda babu wani shafi na tarihin musulunci wanda yake kazami ne wanda muke kyamar a bayyana shi amma an ka tafi kana karatun history ko a nan local universities ɗinmu a ƙasashen jami'o'in ƙasashenmu in aka zo islamic history ba abin da za su ɗauko maka sai su ɗauko maka kawai faɗan mu'awiya da aliyu faɗan mu'awiya da aliyu shi ma sai su ɗauko shi sai su birkita abin sai su baka shi a haka kuma dama baka san addinin musulunci ba shi kenan sai ga addinin musuluncin nan gaba ɗayan shi a barna a ta'adi a yaƙi da ƙone-ƙone da hayaniya aka yi shi har sai ka zo kana kyamar ka nuna kai musulmi ne kana kyamar ka fahimci kai musulmi ne yasa gaskiya saboda Allah akwai wasu jeren giyan laccoci waɗanda na shirya waɗanda insha Allahu ta'ala ba da jima wannan ba zan samu in gabatar mana da su da harshen hausa duk da a rubuce na tsara su da larabci ma zan gabatar da su da hausa in ya so ɗaliban ilimi da suka iya larabci sa same su ainihin su abin nan su karanta su da larabci ɗin akan shimfiɗa ce dangane da tarihin musulunci na lura cewa ilimin tarihi na daga cikin ilimin da da yawancin musulmi ba su san shi ba ba wai tarihin musuluncin ba ma ilimin tarihin musuluncin ma ba a san shi ba sakamakon wannan da yawanci ba mu san wasu alherai waɗanda suka wuto masu ɗimbin yawa game da addinin musulunci na fata an gane yanzu duk inda za a faɗi ɗan hodiyo sai kana ganin kawai da an faɗi ɗan hodiyo abu na farko da ake tunani jihadi kuma haka ce menene jihadin sai a nuna kawai tashi ya ta kashe mutane yana buge su yana ɗora yan uwan shi fulani akan mulki kawai shi kenan iyakar tarihin dan hodiyo kenan a wurin duk masu tarihi amma shi jihadin kaf na yaƙi da takobi da takobi ba a fara shi ba sai 1804 1804 dan hodiyo har furfura ta fito mishi a lokacin to abin da ake cewa before 1804 what was he doing what were his activities me yake yi menene abubuwan shi na da'awa duka waɗannan sai aka yi boycotting nasu sai aka datse su sai kawai sai a ce dan hudiyo wani bafulatani ne wanda aka haife shi kaza cikin dangi masu kaza masu kiwon shanu masu kaza talauci ya same su shanu su kare shikenan sai kan shi ya buga sai zo yana yakar hausawa yana kwace mulki yana dasa yan uwan shi fulani da sai mu ce yakubun bauchi ba ba fulatani ba ne ya aka yi shehu ya ba shi tuta ga suna ya ba su tuta da yawa ba fulani ba da'awa ce wanda ya amsa ta shi kenan ina fata an gane sannan lokacin wa ya ɗora jatau kuma a nan shi kuma shi kuma tun kafin ɗan hodiyo jatau yana sarauta a nan shi kuma ba fulatani ne kuma malami ne ba ɗan hodiyo ma ya koya mai karatu ba da karatun shi aka same shi duk ba mu san waɗannan tarihin shi yasa an samu wani babban sarki a nan ƙasar zazzau malami ne sarkin zazzau shehu kwasau malami ne masanin tarihi ya rubuta littafan tarihi zankama suna nan a cikin fada suna shan ƙura a fito da waɗannan a buga su a karanta su a ji menene su ba a san waɗannan abubuwan amma a daidai wannan lokaci sai ga yaro yana ta zaɓaɓɓaka yana son a bashi mai a ba shi history a nan a biyu zai je karanta karya ina fata an gane da rudani da hayaniya Allah ya kyauta wasaƙa alhadisa bi mislihi al'imamu muslim ya ce wannan malamin nashi mai suna abdullahi ɗan hashim da ya tashi sai ya kwararo hadisin da irin ainihin riwayar da ainihin wato wancan malamin nashi ya gabatar da ita shine Amr ibn Muhammad ibn Bukair an-Naqid ko kuma a cikin wannan riwaya wane ne almajirin ainihin Anas Sabit a waccan riwaya ma wane ne almajirin Anas shine Sabit a cikin waccan riwaya Sulaimanu dan Mughira anan ma Sulaimanu dan Mughira waye almajirin Sulaimanu dan Mughira Bahas wane ne almajirin Sulaimanu dan Mughira anan shine Hashimu dan Alqasim to daga nan ne aka samu bambancin masu riwaya to ta iya yiwa sai ka ce anan sai ainihin wato Bahaz ya kawo ainihin hadisin kamar riwayar Hashimu dan Alqasim ina fata an gane babu bayanin imanin ladhi yudkhalu bihi aljanna rigid gabji babin da ke bayani akan imanin da da shi ake shiga aljanna abin da yasa akwai imanin da yake ba a shiga aljanna da shi yanzu imani irin na yahuda da Allah yake bi sama ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina ya ku yahudawa Allah wadaran abin da imaninku yake umarninku da shi in dai ku muminai ne kuna cewa ku muminai ne ku ne ahalullahi ku ne abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima taqtuluna anbiya Allah kuna kashe annabawan Allah kuna ƙaryata kuna kaza kuna kaza wannan ne imani to tir to anan wannan karatun zai tantance mana wani irin imani ne zaka zan kana da shi kuma ranar lahira ka shiga aljanna misali yanzu duk wanda yadda da Allah ɗaya ne ya yadda da annabi isa annabin Allah ne ba manzan Allah ba wannan mumini ne ko ba mumini ba mumini ne to amma sai ce bai yadda da annabi muhammadu a matsayin annabi ba shi iyakacin imanin shi ya yadda annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne kuma ba ɗan Allah ba ne kuma ya yadda Allah ɗaya ne amma bai yi imani da annabi Muhammadu ba yanzu wannan wannan imanin nashi zai shigar da shi aljanna saboda haka akwai imanin da zaka iya kiran shi imani a jumillance amma zaka ga akwai kafirci da ya biyo bayan shi don haka ya tarwatsa shi قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نعم وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة haka kuma wanda ya riko da umarnin da aka yi mishi to zai shiga aljanna ma'ana bayan ka yi imani imani mai kyau wanda shi ne ake shiga aljanna da shi sai kuma kai riko da duk abin da aka umarce ka kamar sallah azumi zakka sadar da zumunci duk waɗannan abubuwan sai kai riko da su shi kenan za ka shiga aljanna imamu muslim ya ce haddasa muhammad ibn abdullahi ibn numairin حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة صلى الله عليه وآله وسلم imam muslim ya samu wannan hadisi daga sahabi abu ayyuba al-ansari abu ayyuba ya ce anna a arabiyan araba li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa fi safarin wani balaraban ƙauye ya afkowa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin manzon Allah yana cikin tafiya manzon Allah yana cikin tafiya dangas sai ga wani balarabe ya taho fa akhadha bi khitami naqatihi balaraban na zuwa sai ya kama linzamin ainihin wato taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama au bi zimamiha ko kuma igiyoyin da ake daure ta da shi a baki shine dai linzami din ina fata an gane thumma qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah kaga irin mufaja'ar da yake nan ana cikin tafiya ne aune kawai sai aka gan shi kafin a lura har ya kama taguwar ya, ya, ya rike abin taguwar wanda kuma wannan linzamin ana ja taguwar za ta tsaya kaga ya taka mata birki kenan dole a tsaya a saurare shi mutumin ya ce ya manzan Allah au ya Muhammad ko kuma ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam akhbirni bima yuqarribuni min aljanna ba ni labarin abin da zai kusantar da ni aljanna wa ma yuba'iduni minan nar ka faɗa mana abin da zai nesanta ni daga wuta qala anas mai- eh, abu ayyuba mai riwaya yace fa kaffa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kama bakin shi ya shiru thumma nazara fi ashabihi daga baya kuma sai ya dawo ya rinka duban sahabban shi thumma qala sai annabi ya ce laqad wufiqa wannan mutum an datar da shi duk mutumin da ya gano ya tambayi abubuwan da za su shigar da shi aljanna ya yi su ya tambayi abubuwan da za su nesanta shi daga wuta shi ma ya nisance su to wufiqa ya dace ya gano bakin zaren an fahimta jama'a Eh. au laqad hudiya ko kuma manzon Allah ya ce kai wannan mutum an shiryar da shi ya samu shiriwa qala can sai annabi ya ce kaifa qulta kai bawan Allah me ka faɗi ɗazu me kai tambaya ɗazu qala fa'a da abu ayyuba yace sai mutumin ya sake maimaita tambayar shi fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah yace to kana neman abubuwan da za su kai ka ga aljanna su nisanta ka ga wuta ta abudullah ka bauta wa Allah la tushriku bihi shay'a kar ka hada Allah da komai ka ji tsantsar tauhidi kenan wa tuqimus sala sannan ka tsai da sallah wa tu'ti zaka wa tu'ti zaka sannan ka bada ainihin zakka wa tasilur rahima sannan ka ainihin sadar da zumunta kaga waɗannan abubuwan eh to za su kai ka aljanna kuma za su nisanta ka daga wuta haka manzo Allah yake jawabi jawabi dunkulalle amma wanda yake da faffadar ma'ana an amsa maka tambaya eh da'in naka to saki taguwar kyale mu mu tafi daga mana birki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga cikin hikimar Allah wallahu ta'ala a'lam da aka kai annabi ya zauna cikin su shine me ya zauna cikin su ya san kansu mutanen ƙauye kawunan shi ne na haka ya iya mu'amala da su an fahimta jama'a kana nan a matsayinka na mai da'awa kai ma wata ran sai ka samu wani wawa kana cikin tafiya da motar ka ko babur sai gilmo ala gafarta mala ala gafarta mala wallahi tambaya nake da ita kaga bai da ba ba ka take shi yaya oh sai ka natsu ka ce to me tambayar ka ka amsa min sai ka ce to ba muri mu yi gaba kai ma Allah ya hada ka da naka ba kauyen ne ina fata an gane shine yana daga cikin hikimar Allah na irin waɗannan karatuttukan kenan saboda ita rayuwar manzon Allah komai alheri ne sallallahu alaihi wa sallam kusan zaka ga duk abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ran da ya same ka ana cewa ne sai ka ɗauki abin a matsayin darasi Annabi ya koya maka kenan dama shine malamin al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan balaraban a cikin wannan riwayar ba a ambaci sunan shi ba to amma al-imam al-baghawi da al-imam ibn sakan da al-imam tabarani a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir al-imam abu muslim al-kauji a cikin littafin shi as-sunan sun ruwaito ta hanyar ainihin mughira dan abdullahi al-yashkuri anna abahu haddathahu mahaifin shi mai suna abdullahi al-yashkuri yace qala talaqtu ila al-kufa na tafi kufa wata ran fa dakhaltu al-masjid sai na shiga masallaci fa idza rajulun min qais sai ga wani mutum daga cikin ƙabilar ƙaisawa ƙabilarsa ainihin abu musa al'ashari kenan a zahiri yuqalu lahu ana ce da shi ibnul muntafiq sunan shi kenan ɗan gidan al-muntafiq wa huwa yaqulu yana cewa wusifa li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an siffanta min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa talabtuhu sai na tafi neman shi wato shi mutumin musulmi ne amma tun da ya musulunta a hannun masu wa'azi bai taɓa ganin annabi ba lokacin da annabi zai tafi aikin hajji dama annabi ya aika da goron gayyata cewa jama'a bana a taho manzon Allah zai je aikin hajji to wannan mutum yana daga cikin jama'ar da suka taho to aka siffanta mai manzon Allah kaf a wurin aikin hajji ne yace sai ya tafi neman shi falaqituhu bi arafatin sai na same shi a filin arafa fa zahamtu alaihi ne ta shiga cincirindo nayi ta turmutsitsi har sai da na kai gare shi faƙila li har aka ce da ni ilaika anhu kai matsa ka ba shuri matsa faƙala sai manzan Allah ya ce da'un rajula arabun malahu ce ku rabu da shi bukata yake da ita kai mai ce ce kaka na ya saba da su ko kun fahimta jama'a ya ce duk wani turmutsitsi da tsalle da ina ne sai da ya kai yana kaiwa kuma sai aka kore sai manzo Allah ya ce ku bar shi bukata ce kai faɗi me ya kawo ka kun ji manzo Allah kenan shine halkwata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama qala ko sai mutumin ya ce fa zahamtu alaihi hatta khalastu ilaihi yace na sake bin turmutsitsi har sai da na isa gare shi fa akhadtu bi khitami rahilatihi ina isa ni ku sai na cafki ainihin wato da abin nan linzamin abin hawan shi fa ma gayyara alayya manzo Allah bai sauya min fuska ba can daga nesa ya ce ku rabu da shi ina isowa kuma na cafki abin hawan shi kaga da sai murtake fuska ya bata rai yace amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai canza min fuska ba saboda kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala sai mutumin yace shay aini as'aluka anhuma abu biyu ne ya kawo ni zan maka tambaya ma ko haka ne ma yunjini minan nari wa ma yudkhiluni aljanna menene zai shigar me zai nisanta ni daga wuta me zai shigar da ni aljanna kaji fatawata kenan guda biyu qala fa nazara ila sama mai riwaya yace sai annabi ya dubi sama thumma aqbala alayya biwajhihi alkarim da ya gama kallon sama ya ɗauka ya kalli sama in ji wannan mutumin yace sai kuma ya dawo ya fuskance ni da fuskar shi mai daraja mai girma sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala sai manzo Allah yace la in kunta aujastal mas'ala tunda dai har ka takaita tambayarka laqad a'zamtu wa laqad a'zamat ko laqad a'zamta wa tawwalta amma kuma ka girmama ita wannan ainihin tambayar tambayar ka takaita ta a baki amma tambayar babba ce tambayar gajeruwa ce a baki amma tambayar ka tsawaita ta mai tsawo ce fa'aqil alayya dan haka ni ma ka saurare ni ka fahimce ni yadda kai min takaitaccen tambaya zan maka takaitacciya ansa amma mai tsawo ce babba ce ubudullah la tushrik bihi shay'a ka bauta Allah ka hada shi da komai wa aqimis salata maktuba ka tsaida sallah ta farilla wa addiz zakata mafruḍa sannan zakka ta farilla ka bayar da ita wa sum ramadana sannan ka azumci ainihin watan ramadan kun ji yadda ainihin sunan wannan mutum ya zo cikakken sunan shi ibnul muntafiq shine abin da ya zo a cikin ainihin wannan bayani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to idan ba ku manta ba a cikin hadisin ga wata kalma nan wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi dangane da mutumin a inda ya ce laqad wufiqa a wani wuri kuma laqad hudiya an datar da mutumin nan mutumin nan ya shiryu manya-manyan malamai suka yi bayani wai mecece shirya tukuna sai suka ce to ita shirya idan aka dubi addinin musulunci ana kasafta ta kashi hudu ne sannan ma'anarta ta bayyana babban malami al'imam al'allamatun raghib al'asfahani cikin littafin shi mufradat yake cewa hidayatullahi ta'ala lil insani ala arba'ati adhurub shiriyar da Allah yake wa mutum nau'i hudu ce. Al'awwal ta farko alhidayatul lati amma biha kulla mukallafin. Shiriyar farko ita ce shiriyar da ta shafi duk wani wanda yake mukallafi ne shari'a ta hau kanshi. Ita ce min al'aqal hankali da Allah yake bayarwa, wal fitna da kuma basira, wal ma'arif daruriya da kuma iya gane abubuwa na larura na bukatuwa na ɗabi'ar ɗan adam. بل عم بها كل شيء بقدر ما فيه حسب احتماله sai malai ya ce kai ba mutum ba ma duk wata halitta ta Allah Allah yana ba ta irin wannan da gwargwadon yadda take da gwargwadon kuma abin da za ta iya ɗauka abin da wannan magana take nufi jama'a matakin farko na shirya ita ce hankali basira da kuma iya riska da gano abubuwan da za su taimake ka kaiwa ga abin da ake neman a ɗora ka a kai ku kiyaye wannan shine mataki na farko to a nan duk mutumin da Allah yake nufin ya ɗora mishi wata shari'a to matakin farko sai an bashi waɗannan tukuna in ya zama ba shi da hankali me kake tunani game da mutumin da bashi da hankali me zai biyo baya in ka bashi umarni ba zai fahimta ba mutumin da yake da hankali shi kuma tuɓushari ne bai da basira duk abin da aka yi mai bayani baya ganewa me zai ɗauka bayan kai mai bayani don haka matakin farko shine hankali basira da kuma iya risko abubuwa malam ya ce kamar inda Allah yake cewa rabbuna eh allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangijinmu da ya bai wa kowane halitta abubuwan da yake bukata na halitta sannan kuma ya shiryar da shi Allah ya gina maka jikin ya gina maka kwanya da ƙwaƙwalwa sannan ya sa hankali a ciki da kuma basira sai da ya baka komai na ginin halitta sannan sai ya zo ya kimsa maka ainihin shirya kaji nau'i na biyu na farko asani nau'i na biyu alhidayatin lati ja'ala lin-nasi bi du'a'ihi iyyahum ala alsinatil anbiya addu'ar da ainihin shirya wadda Allah madaukakin sarki ya baiwa mutane sakamakon addu'a da annabawa suka yi musu wa inzalin qur'ani da kuma saukar da alqur'ani wa nahawi zalika da makamantan haka wannan ma shirya ce zuwan alqur'ani shirya ce an fahimta hatta kafiri in qur'ani ya zo gare shi me ya zo gare shi shirya ce ta zo gare shi ya rage ko ya kafirce ko kuma ya bi amma shirya ce sannan annabawa da suke addu'ar Allah ya shiryar da mutane to irin wannan shirya Allah maɗaukakin sarki a jimillance ya saukar da ita inda Allah yake cewa wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su suka zama jagorori ne waɗanda ainihin wato suke shiryuwa da umarninmu ta ji nau'i na biyu na shirya kenan ita ce shiryar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita sakamakon addu'ar annabawa da kuma saukar da ƙur'ani dai. A salis nau'i na uku na shirya a taufiƙun lazi ya tasu bihi manihita da dacewa wadda Allah ya shiryar da shi yake samu. wa huwa al-ma'ani bi qawlihi ta'ala wallazina ihtadaw zadahum huda wannan ita ce ma'anar maganar Allah da yake cewa waɗanda ainihin suka bi shiriyar Allah sai Allah ya ƙara musu shiriya da kuma inda Allah yake cewa wa man yu'min billah yahdi qalba wanda da yadda da Allah Allah zai shiryar da zuciyar shi wannan hidaya ita ake kira hidayati tawfiqin wato Allah madaukakin sarki ya kimsa wa zuciyarka karɓar shiriyar ku kiyaye na farko hankalin da zai saurari shiriya ana kiran shi shiriya na biyu zuwan shiriyar ana kiranta shiriya an gane sannan sai me sai kuma datarwar da Allah zai maka datarwar ka dace sai a ce Allah ya shiryar da wani shine me ya ba shi damar karɓar shirya ƙur'ani shirya ce me ake nufi nan kuma shi alƙur'anin ne shiryar sai a ce kai kaga wane da zai haɗu da masu wa'azi shiryayyen mutum ne me ake nufi da shirya yana da hankalin da zai karɓi shiryar to kaji wannan nau'i uku الرابع nau'i na hudu الهداية في الآخرة إلى الجنة shiryarwar da Allah zai wa bayi nagari su iya gane hanyar aljanna wa huwa al-ma'ani bi qawlihi ta'ala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wannan shine fassarar wannan aya da take cewa mun gode wa Allah da Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu muka iya gane hanyar nan ta aljanna ba da babu yadda za mu iya kawo kanmu قال الإمام الراغب الأصبهاني ديكا وأن سيتي وهذه الهدايات الأربع مرتبة kaga wannan shirya guda hudu da kaji to ɗaya bayan ɗaya suke fa faman lam tahsul lahu al'ula lam tahsul lahu thaniya duk wanda bai da ta farko ba zai samu ta biyu ba wacce ce ta farko hankali to duk wanda bai da ta farko ita ce bai da hankali yaushe kake tunanin in an zo da ƙur'ani zai iya yadda da shi yaushe annaba za su yi bayani ya iya gamsuwa don haka wanda bai da ta farko ba zai samu ta biyu ba waman hasulat lahu sai ce bal la yasihu taklifuhu ai wanda bai da ta farko ma ba za ma a dora mishi shari'a ba mahaukaci ina za a ce dole ya sallah ko azumi ko zakka waman lam tahsul lahu thaniya lam tahsul lahu thalitha wanda kuma bai kai da ta biyu ba ba zai samu ta uku ba wacce ce ta biyu ita ce kafiri ne gashi can a ƙauye ko a daji ko a kan dutse har ya mutu ƙur'ani bai je gare shi ba har ya mutu musulunci bai je gare shi ba har ya mutu bai taɓa samun labarin annabawa ba yanzu wannan yana da shirya ta zuci irin shiryar da ke zuciyar musulmi to me ya hana shi samun wannan shiryar zuci saboda rashin zuwan annabawa gare shi rashin zuwan masu wa'azi rashin isa alƙur'ani gare shi haka wanda bai samu ta biyu ba ita ce in ba annabin da ya zo gare ka ba littafi ba malami ba bayani ya za ka ka zama musulmi babu malami yake cewa waman hasulat lahu salisa amma kaga duk wanda ya samu ainihin wato waman lam tahsul lahu thaniya lam tahsul lahu salisa war rabi'a wanda duk bai samu ta biyu ba to ba zai samu ta uku da ta hudu ba idan baka yi imani da ƙur'ani ba saboda baka same shi ba annaba ba su baka taba jin wani abu ba har ka mutu za ka samu gyaruwa ta zuci ita ce ta uku ba za ka samu aljannan lahira ba za ka samu ba za ka samu duk da wannan wata matsala ce wadda za a zo a tattauna ta tunda sahihu muslim ake karatu na fata an gane shine mutanen da ba su taba jin labarin annabi ko manzo ko wani mai wa'azi ba har suka mutu ya za a yi da su ranar alkiyama za a zo a tattauna insha Allah ta'ala mala yake cewa wa man hasulat lahu rabi'a faqad hasula lahu salas allati qablaha wanda kwadi ya samu ta hudu ita ce mai aljanna a lahira to ka tabbatar da cewa ya samu ta ɗaya da ta biyu da ta uku ne yana da hankali ƙur'ani ya zo mai sannan kuma ya yi imani da ƙur'anin sannan ya samu aljanna a lahira mala ya ce wa man hasulat lahu saniya as-salisa faqad hasula lahu latani qablaha wanda da ya samu ta uku to ya samu biyun da ke kafin su ta uku ita ce me shiriyar zuci duk wanda kaga ya same ta to yana da hankali ne kuma annabawa ko ƙur'ani sun zo gare shi an fahimta jama'a sai kuma malam yake cewa faqad hasala lahu allatani qablaha thumma yan'akisu to sannan sai kuma sai ka juya abin ka ce faqad tahsulu al'ula wala tahsulu thaniya ta farko na iya samuwa ta biyu bata samu ba za a iya haihuwar kafiri da hankali da basira da iya riskar abubuwa amma har ya mutu ƙur'ani bai je gare shi ba bayanin shirya bai je gare shi ba an fahimta jama'a sai kuma ya ce wa yahsulu lahu sani ta iya yiwa kuma a haife shi da hankali da duk wasu dalilai da zai iya riskar gaskiya amma kuma sai na biyun ya gagara samuwa shi ne me ai na biyun ya samu shi ne me ƙur'anin ya zo annabawan su zo amma wala ya hasulu salis na ukun ba zai samu ba shine imani da ƙur'ani da annabawa wal insanu malam yace kaga shi mutum la ya qadiru an yahdiya ahdan illa du'a mutum ba zai iya shiryar da kowa ba sai dai da addu'a to ita kuma addu'a in ka duba da kyau ba kai kake shiryar da shi ba cewa kake Allah ka shiryar da wani in wannan nan ya shiryu wa ya shiryar da shi Allah ba kai ba wa ta'rifi turuq an fahimta jama'a ba wanda zai iya shiryar da wani sai dai mai addu'a ya kuma mishi bayanin hanyoyi na gaskiya duna sa'iri anwa'il hidayat banda sauran ainihin nau'uka na shirya wannan ne kawai ɗan adam zai iya yi ɗan adam zai iya ba wani ɗan adam hankali ba zai iya ba amma zai iya na biyu shine zai iya bayanin shirya zai iya karanta wani ƙur'ani ya bayyana mishi to zai iya na uku zai iya saka wani shirya a zuci to zai iya na hudu zai iya ba wani aljannan lahira a'a to daga nan ne za ka gane ayoyin ƙur'ani da suka zo a cikin alƙur'ani suna bayyana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryawa zuwa ga hanya miƙaƙƙiya sai ce siratin la hanyar Allah to anan me ake nufi da shiryawar da annabi yake yi bayyana wa mutane shirya to a wani wuri kuma da Allah yake cewa annabi innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda ka so yace walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shiryar da wanda ya so anan kuma me ake nufi da shirya shirya ta taufik kimsawa a zuci don haka ƙur'ani a cikin shi babu tufka da warwara ayoyin da suke cewa annabi na shiryarwa gaskiya ne shine annabi na bayanin shirya ayoyin da ke cewa annabi baya iya shiryarwa Allah ke shiryarwa anan kuma suna bayyana Allah ke saka shirya a zuci saboda haka ayar farko na bayani ne dangane da bayanin shirya to annabi duk abin da yake bayyanawa shirya yake bayyanawa ita kuma aya ta biyu abin da take nunawa idan ka ga wane ya shiryu to Allah ne kimsa mai shiryar a zuci don ka dogara cewa to ai in annabi ya bayyana kuma qur'ani ya bayyana ai dole wane ya shiryu kafiran da suka saurari karatun alqur'ani a wurin annabi ai ba duka suka musulunta ba kaga anan shiriya ta zo shine qur'ani annabi ya bayyana ta amma